الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا يمتنا أكو قوة المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa Alihi wasallama daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas, daidai da sha takwas ga watan shida miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidin Bukhari da ke cikin wannan guwa ta tudun Maliki a cikin birnin Kano. Domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muktasar Zadil Ma'ad littafi ne wallafar babban malami ibn al-qayyim rahmatullahi alayh wanda al-sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasin mu na 97 a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata kusan muna karanta wato darussan da ke tattare da kuma hikimomi na Allah madaukakin sarki da suke kunshi a cikin yakin Uhud. To a ƙarƙashin nan kuma sai muka ci karo da wata aya ya zunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliya to anan ne ibn al-qayyim ya dan tsaya domin ya sake fito mana da ma'anar azzannu billahi dhannas sau wato yi wa Allah mummunan zato yana shiga kowane fage da kowane bangare mun ji yadda ya dinga ɗauko misalai kala-kala waɗanda duk ƙila zuciyarmu ko tunaninmu baya babu amma duk wanda yana daga cikin abin da ake kira muna na wa Allah zato daga cikin misalan da ya babu duk wanda yake yi wa Allah tsammanin Allah madaukakin sarki a tsaye yake baya komai baya aiki tun fil azal har abada wannan ya muna na wa Allah mummunan zato kamar wanda yake zaton Allah madaukakin sarki لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات شما ما لك cewa wannan yayi wa Allah subhanahu wataala mummunan zato haka duk wanda yake tsammanin Allah madaukakin sarki ba a sama yake ba a saman al'arshin sa sannan Allah subhanahu wataala bai daidaita ba a al'arshi sannan yana cewa subhana rabbiyal asfali kaman kala subhana rabbiyal a'la yace duk wanda yace subhana rabbiyal asfali saboda ubangiji yana sama yana ƙasa da haka daidai yake da wanda yace subhana rabbiyal a'la to wannan yana daga cikin wanda yayi wa Allah mummunan zato haka wanda yake zaton cewa Allah madaukakin sarki yana son kafirci Allah yana son fasikanci Allah madaukakin sarki yana son sabo kamar yadda yake son da'a ga wato gare shi wannan yana daga cikin yi wa Allah mummunan zato kamar yadda malai ba mu misalin wanda yake yi wa Allah zaton ko yake zaton Allah maɗaukakin sarki baya so Allah baya yarda Allah baya fushi ma'ana babu wani abu da Allah ta'ala yake so Allah maɗaukakin sarki babu wani abu da ya yarda da shi sannan Allah maɗaukakin sarki baya yin fushi Allah baya tukunta baya kiyayya to wannan shi ma wala yaqrubu min ahadin wala yaqrubu minhu ahad bai kusantar kowa kowa bai kusantarsa wannan yana daga cikin munana wa Allah mummunan zato haka dai ya ci gaba da babu misalai irin waɗannan wa'inda duk kusan mun gama karanta su a darasin da ya gabata ala al-muallif rahimahullah ta'ala ثم أخبر تعالى عن حكمة أخرى في هذا التقدير وهي ابتلاء ما في صدورهم واختبار ما فيها من الإيمان والنفاق فالمؤمن لا يزداد بذلك إلا إيمانا والمنافق ومن في قلبه مرض يظهر على جوارحه maganar da munafukai suka yi law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna inda al'amarin a hannunmu yake da ba kashe mu ba nan to wannan sai Allah ta'ala ya musu raddi yace qul innal amra kullahu lillah al'amari baki ɗaya a hannun Allah yake to a ƙarƙashin wannan sai Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wata hikimar daban fi hada takadiri cikin wannan kaddarawa da ya Allah madaukakin sarki yayi inda aka samu kafirai sun yi nasara akan musulmi wa hiya al-ibtila'u wa hiya ibtila'u ma fi sudurihim Allah madaukakin sarki yayi haka ne dan ya jarrabi abin da ke cikin kirazansu wa ihtibaru ma fiha ya kuma gwada abin da ke cikin zukatansu minal imani na imani wan nifaqi da munafurci Allah madaukakin sarki ya kaddara faruwar abin da ya faru a cikin yakin Uhud dan Allah yana son ya jarrabe wato zukatan bayinsa ya gwada imani ya gwada munafurci ma'ana ya ware tsakanin masu imani na gaskiya da munafukai fal mu'minu kagarin shi mu'mini abin da ya faru a yakin Uhud la yazdadu bidhalika bai karu da komai ko bai kara komai da hakan illa imanin sai imani duk da cewa ga abin da ya faru na rashin jin daɗi na samun karyewar rundunar yaƙi ɓangaren musulmi da kuma ainihin karkashe wasu da aka cici aka yi a cikin muminai wannan muminai ba abin da wannan abin da ya faru a yaƙin Uhud ya ƙara musu sai imani wal munafiqu shi ko munafiki wa man fi qalbihi marad da wanda munafurci ke cikin wato cutan munafurci ke cikin zuciyarsa ya zaharu ala jawarihi munafurcin yana bayyana ne akan gaɓoɓinsa wancan imaninsa yana ƙaruwa wannan shi kuma rauninsa yana ƙara bayyana thumma zakara hikmatan ukhra sannan Allah ya ƙara ambatan wata hikimar daban wa hiya tamhisu ma fi qulubil mu'minin shine Allah yana so ya goge ya kuma shafe abin da ke cikin zukatan muminai wa hiya tanqiyatuha shine tsarkakewa da tsaftace zukatan muminai fa innal quluba yukhalituha bi galabati dabaihi wa mailin nufusi domin ita su zukata yukhalituha wato ana samun gurbata tana cakuduwa da zukata bi galabati dabaihi saboda rinjayen ɗabi'u wa mailin nufusi da karkata irin ta zuciya da karkata irin ta rai da kaga kenan zukatan mu'mini suna buƙatar tsarkakewa suna buƙatar tsaftacewa saboda abin da ke cuɗanyar zuciya na abin da ya shafi galabatin ɗaba'i wa mailin nufus wa hukumin adati da kuma hukunci irin na al'ada wa tazyinin shaitan da ƙawatawar shaiɗan, wastilaƙil gafalati da kuma mamaya irin ta gafala afkanuwa, ma yi ma fiha na daga cikin abin da ke kishiyantar abin da ke cikin zukata min imani da imani. Shi sa Allah ta'ala ce, wato wani yi mahisa ma fi kulubi, dan Allah maɗaukakin sarki ya sake wanke zukatansu, ya kuma tsaftace abin da ke cikin zukatansu saboda galibi zukata suna samun cakuduwa da ɗabi'u ga ɗabi'a mara kyau su- sai ta cakudu ta cakudu da abin da ke cikin zuciya na imani Data wannan zuciya tana buƙatar a tsaftace ta daga wannan ɗabi'u gurɓatattu don imanin ya ci gaba da zamantowa ingantacce a cikin zukata ana samun kuma mailin nufus zuciya magyana ko da yaushe mai yawan karkata ce tana bauɗewa tana sauɗewa daga kan tafarki tana buƙatar wani lokaci a sake mata garan bawu a dawo da ita kan hanya wa hukumin ada wanda hukunci irin na al'ada akwai abin da yake fa wato yake eh, wato yake cakuduwa da imanin mutum a cikin zuciyarsa na abin da ya shafi hukunci irin na al'ada ga abin da imani ya kunsa ga kuma wasu al'adu da mutum ya tashi a cikinsu a yankinsu ana yi to shi ma za a ga wani lokaci suna da tasiri wajen ɗarsa wasu abubuwa cikin zuciya to wannan di yana daga cikin abin da zuciyar ɗan adam ana buƙatar a ringa tsaftace ta wata zinin shaitan banda ƙawace ƙawace irin na shaitan za a ga zuciyar yana fama da irin wannan tsawa wato za ka dinga samun zuciya ɗan yana ƙawatawa yana ƙawatawa zuciya abubuwa waɗanda suke suna kawo wa imani cikas a cikin zuciya wasila'il gafla banda kuma mamaya da fin ƙarfi irin na gafara ma yubaddu ma fiha wannan na daga cikin abin da ke kishiyantar abin da ke cikin zuciyar mutum min imani na imani shi yasa Allah ta'ala ce wani yumahhisa ma fi qulubi dan Allah ta'ala ya tsarkake ya kuma tsaftace abin da ke cikin zukatansu falau kanat fi afiyatin da'imatin lam tatakhallas min hadha fa kanat rahmatuhu alaihim bi hadhihi al-kasrati wal hazimati tu'adilu ni'matahu alaihim bin nasara sai ce falau kanat fi afiyatin inda zukatanmu ko da yaushe da'imatin afiyatin da'imatin suna cikin lafiya ko da yaushe lam tatakhallas min hada fa kana da rahmatuhu alaihim bi hadhihi al-kasara falau kana fi afiyatin da'ima inda a ce zukatan zukatan bayi wato suna zamantowa lafiyayyu ko da yaushe ba sa fama da irin wayancan cututtuka da wayancan matsalolin lam tatakhallas min hada to da ta ga zuciya ta huta to amma zuciya ba ta iya kubuta daga waɗannan abubuwa in ainihin wato wani lokaci ba a samu ɗabi'ar ɗan adam ta shiga ta nemi ta gurɓata imanin mutum ba to ana iya samun karkata irin ta zuciya ana iya samun hukunci irin na al'ada ana iya samun ƙawatawa daga shedan kamar yadda ake samun mamaya irin ta gafala wayannan duk in wannan bai taso bai bujiro wa zuciya ba to wannan yakan bujiro mata fakadar rahmatu wa alaihim bi hadhihi al-kasra wal hazimati sai ya kasance rahamar Allah madaukakin sarki a kansu bi hadhihi al-kasra ta dalilin wannan wato tasgaro da karaya da suka samu a yakin Uhud wal hazimati da kuma rashin nasara to adilu ni'matahu tana daidai da ni'imar da Allah ta'ala ya yi alaihim a kansu bin nasarati da nasara. Na fata gani. Sun ma'akbara ta'ala amman tawalla min al-muminin as-sadiqin wa annahu bi sababi dhunubihim fastazallahum ash-shaytanu bi tilka al-a'mal. Sannan sai Allah madaukakin sarki ya bada labari game da waɗanda suka fita da gudu suka juya da baya daga cikin muminai na gaskiya banda bangaren munafukai ai mun ji cewa a yakin Uhud har bangaren mu'minai sahabbai da dama sun gudu an fahimta to sai malai yake cewa Allah ta'ala ya bada labari game da wato amman tawalla min almu'minina ga- ga- wato ab- abin da ya shafi waɗanda suka gudu daga cikin mu'minai as-sadiqin mu'minai na gaskiya wa annahu wannan guduwa da suka yi bi sababi dhunubihim ya faru ne ta dalilin zunubansu fastazallahum ash-shaytanu sai shaytan ya zamar da su bitilkal a'mal in dai zaka aikata saban Allah to shaytan yana da ikon yin yanda ya ga dama da kai da zarar mutum ya saki da'a ya fada cikin saban Allah to yanzu kuma sai yanda hali damar da shaytan yake ta sanya samu a kaina a kanka ya kasa samu to da zarar na fada cikin saban Allah ko ka fada cikin saban Allah to wannan zamiya ce daga shedan dama yana ta dana tarko kala daban-daban to kuma da ya zamar da kai ka aikata abin da Allah baya so to sai kuma ka saurari consequence daga Allah sai kuma ka jira me zai biyo bayan wannan saban Allah da kai in ba Allah ta'ala madaukakin sarki ya mu'amalance ka da fadin rahama sai ya yafe maka ba da haka wannan abin da ya faru na je wato tsoro da firgici da ya shiga cikin zukatan wasu muminai a ranar yakin Uhud har suka gudu ya faru ne ta dalilin zunubansu kuma muna da dal- muna da a- ainihin wato bayani game da zunuban da suka aikata ko laifukan da suka aikata daga ciki akwai saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi shi kadai ya isa ya hana ruwa gudu kuma abin da ya faru kenan a yakin Uhudu daga cikin laifin da sahabbai suka yi waɗanda suka ainihin wato a- a- ya jawo musu samun karaya da kuma rashin cin nasara a yakin Uhud har da saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka fasdallahum ash-shaytan shedan sai ya ci gaba da zamar da su bitilkal a'mal da irin wayancan ayyuka na zunubai fakana da a'maluhu sai a wayi gari zunubansu su zama jundan alaihim su zama rundunonin yaƙi masu yaƙarsu yanzu zunubanka ba ka da wasu magauta da suka wuce su da shedan ya zamar da kai ka fada cikin zunubai to yanzu waɗanda za su dinga yaƙaka zunubanka ne in ka tana ta al'amura sun rikirkice maka al'amura sun dagule zunubanka ne yanzu su ne suke ta yaƙaka da haka da zarar mutum shedan ya zamar da shi wa'annan ayyukan da ya dinga yi na ba daidai ba jundan su ne za su zama wani gar- wata wata rindina alaihim a kansa izdada biha aduwwuhum quwwatan yanzu izdada biha aduwwuhum quwwatan yanzu kaga wa'annan sai su ƙara wa abokanan adawarsu wani ƙarfin dama a waje ga abokan adawar musulmi suna da shi a cikin gida kuma ga zunubai musulmi suna yi to ta ina nasara za ta zo kaga abokan faɗan sun ma yawa ga na cikin gida ga na waje na waje abokanan adawa ne waɗanda suna nan su ma suna neman dama kowace iri a kanka sannan kuma ga magautanka na cikin gida su ne zunubanka yanzu ga tarin rundunar mayaƙa na cikin gida ga tarin rundunar mayaƙa ta waje duk kai suke so su yaƙa fa innal a'mala jundul lil 'abd domin kaga ayyuka da kake kallon su rundunoni ne ga bawa wa jundun alaihim ma'ana rundunoni ne da suke bawa bawa kariya idan bawa yana yin ayyukan kirki ko yana yin ayyukan nagarta ko yana yin ayyukan da'a ko to wayannan ayyukan sukan bashi sukan zama wasu rundunoni da suke bashi kariya kamar yadda kuma wayannan ayyukan wayanda ba na ba masu kyau ba zinubai da bawa yake yi jundun alaihi suna zamantowa rundunoni masu yakasa kuma kaga kenan su- ka- ka- ko dai su zama rundunoni masu kare ka ko su zama rundunoni masu yakakka ya danganta da wani irin aiki kai in ayyukan na kware- na kwarai ne to za su zama jundun laka in kuma ayyukan na sabo ne za su zamanto jundun alaika wa firarul insani min aduwihi yudiquhu innama huwa bi jundin min amali duk sanda kaga mutum ya gudu daga makiyin da zai iya tsayawa su kara da shi wannan guduwar tsoron da ya je gudu da ya yi karfin hali ya tsaya za su iya karawa da shi kila ma ya ci nasara akan abokin adawar amma jin tsoron da ya yi arce da gudu wannan ya faru ne bi jundin min amalihi saboda wannan magaucin da kake gani yana bunta ba shi kadai bane yanzu kuma ga wani jundun wani wani soja min amalika na aikin ka shi ma da yake taya wancan da aka su biyu suka rufa ma idan ɗaya ya biyo ka ka- aka ga ka fita da gudu shi ake gani na zahiri shi ya biyo ka akwai kuma laifinka domin ba dan laifinka ba inda aikinka na kwarai ne to kana da wata rin- kana da wata rundunar bayan kai kana da rundunar da za ta baka kariya da aka sai ga ba za ka guje wa abokin adawa ka ba kaga kenan guduwa a gurin yaki yana faruwa ne dalili guda biyu dalili na farko kana gujewa abokan adawa ka na waje su kuma abokan adawa ka na waje sun samu ƙwarin gwiwa ci gaba da binka saboda abokan faɗanka na cikin gida. Ina fata an gane. To sai in ka kalli abin sai Allah maɗaukakin sarki ya jefa razani da tsoro da firgici da karaya a cikin zuciyarka. Wanda da ta tsaya za ka iya karawa da abokin faɗan amma saboda akwai wani kuma abokin faɗan naka na cikin gida wannan sai ka- ka- ka- sai wannan ya jefa wa mutum rauni da tsoro sai mutum ya gudu. ka ji wani fiƙo da ainihin ibn al-qayyim ya fitar a nan gurin cewa firarul insani min aduwihi duk sanda kaga kana tsoron abokin adawarka duk sanda kaga kana tsoron makiyinka yudiquhu kuma makiyin nan zaka iya tsayawa kana kin masa amma sai gashi kuma kana tsoron sa kana gudun sa inna ma huwa wannan ya faru ne bi jundin saboda wata rindina min amali ta aikin wannan wanda ya gudu din haka da zarar mutum yana aikin saban Allah to fa mayakansa sun kafu yana ƙarya yana gulma yana sata yana shan giya yana shirka yana bid'a yana saban Allah kala kala a to wa'annan ya tara kansa mahakman da wuta dama dai inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwa ga babban aduwin ka shaytan ga makiyanka na addini wanda suke yakakka makiyanka na aqida su ma suna nan sannan kuma ga ka kaki tsayawa ka kama kanka kaki tsayawa ka kalli tarin magautan da ke binka ga shedan ba dare ba rana yana ta neman ka in ka shiga shi kuma kana fita a ce yanzu nan ka fita ya bi ka kana shigowa a ce yanzu nan ka shigo haka kuke ta yi fama fama da shi sannan ga makiyanka na addini to kuma ka ki ka tsaya kai wa kanka faɗa ka tsaya ka ba Allah inda ka ba Allah to yanzu kana da jundun min amalika yanzu kana da wutar tawaga ta sojoji daga cikin aikinka kai ne masallaci kai ne sadaka kai ne sadar da zumunci kai ne bin iyaye kai ne sallah kai ne karatun alkur'ani kai ne azumi kai ne zakka kai ne ayyukan alkhairi waɗannan duk suna zamantowa jundun wallahi sai ka kana ba da shugo wani kwarjini Allah ta'ala yake sa wa mutum sai ga kawai ana shakkarsa wani lokaci sai an ce in ya biyo duka za mu sai ya zo ya wuce ya ce salamu alaikum sai ka ji an ce wa alaikum salam sai an wuce a waya fa shi ne ya ce shi ne to ya kuka tsaya kuma ai ni ma tsaya sai kuma a koma ana zargin gato ai kai da kusa da shi kai kai kai ba kai ne kai saboda wannan kwarjinin da Allah ta'ala yake sa wa mutum ayyuka ayyukan da'a in mutum yana da shi saboda kawai in ka taho din kai kake ganin ka kai kadai akwai jundun min amalika wannan jundun min amalika shike ƙara maka kwarjini a zukatan makiyanka sai ya jefa musu tsoron ka kai kai kadai da amma in ka zo sai ga sun watsi sun ba ku kaga kenan in kana yin aikin banza kana yin aikin sako to kuma dama kar ka manta kai ka san dama akwai masu bibiyar ka ka san dama kana da magauta makiya na waje kuma ka san dama ga shi dan nan shi ma ba dare ba rana yana ta bibiyar ka to sai kuma ka zo kuma ga ayyukan tabara kana ta yi to kaga ka ƙara samun wasu rundunonin waɗanda za su taya waɗancan da suke bibiyar ka faɗa wajen yakar ka to shi yasa abin da ka fi ƙarfi sai ga kuma ya fi ƙarfin ka abin da ya kamata shi ya kamata ya ji tsoron ka sai ga kai kake jin tsoron sa wannan ya kamata mu gane wannan gaba tana da matukar muhimmanci shi yasa sai malai yake ta kaga kenan guduwar da muminai suka yi ranar yakin Uhudu ya faru ne saboda inda sun tsaya ai kaga a karan farko kafin su samu rundina ta cikin gida da za ta taya wa'yancan na waje faɗa ai da su suka lallasa wa'yancan suka kori kafiran amma suna fadawa saban Allah suna saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma aka ƙara samun wannan saban shi ma ya rikide ya zama soja shi ma yana taya wayancan kafiran na waje fada wajen yakakka da aka sai aka jefa wa mu'minai tsoro sai suka fice da gudu idh tus'iduna wala talmuna Allah ta'ala ce lokacin da suka arce da kowaiwaye ba sai war rasul yad'ukum fi ukhrakum ثم أخبر أنه عفا عنه amma duk wannan laifi da sahabbai suka yi da irin jaraba wannan da Allah ta'ala ya musu Allah su mai afuwa ne sai kuma Allah ya bada labarin fa dan kakka je ka dinga aibata suka ce ai sun gudu a gurin yaki ai ashe matsorata ne ai an ce haddawa ne musamman masu aibata sahabbai irin wannan gaba suke so ai wani bai gudu ba ai dama shi jarumi ne misali amma wani an ce ya gudu wani ya gudu ashe duk matsorata ne ma ake zuwa ana ta cika mu da da labaran ƙarya cewa jarumai ne da sauransu guduwar da suka yi laifi ne amma wanda suka yi wa laifin ya yafi me yana ka a ciki a karan bana Allah ta'ala ya ce ya yi musu afuwa walaƙada afa anhum أخبر أنه عفى عنهم لأن هذا الفرار لم يكن عن شك domin Allah ta'ala ya san wannan guduwar da sahabbai suka yi ba dan suna kokonto bane game da gaskiyar musulunci ba sun gudu bane dan suna kokonto game da gaskiyar Allah na zai ba su nasara ba suna guduwa bane saboda suna da shakka game da manzon Allah ba shi bane Allah ta'ala ya san guduwar su ba dan wannan bane wa inna ma kana li'ahidi wannan guduwa ta faru ne saboda wani abu da ya buturo wanda ba san da shi ba da fata gani ثم ذكر سبحانه سنع الله سبحانه وتعالى يقوم أنبتاوا أن هذا بأعمالهم شاوانا أبدا يفعلوا أياجن أهد نلل ساسود أكد da guduwar da suka yi da damuwa da suka shiga wannan ya faru ne bi a'malihim ta sanadiyar ayyukansu faqala Allah madaukakin sarki yace awalamma asabatkum musibatun قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة شندس أن وت مصيبة تساميكو قد أصبتم مثليها وند كني وكافرين إرن تننكي بيو kun tuna irin yadda kuka yi wa kafirai kaca-kaca kuka kashe manyan cikinsu a yakin badar ai kun yi nasara a wancan su ma wannan irin abin da kuka ji sun ji irin duk sanda wata musiba ta same ku wanda irin wannan musibar kun yi wa kafirai irin ta har sau biyu kuntum sai ku dinga tambaya anna haza ta ina wannan rashin nasara ta same mu wannan musibar ya aka yi ta same mu Allah ta'ala ce ku daina tambaya kowa qul huwa min indi anfusikum ku ga jawo Allah madaukakin sarki ce ku kuka jawo wa kanku wa zakara hadha bi'ainihi fima huwa ammu min dhalik Allah ta'ala ya ambaci haka bi'ainihi da ainihin abun fima huwa ammu a cikin gurin da ma hukuncin ya fi faɗi da gamewa min zalika fiye da wanda aka faɗa a nan fi suratul makkiya fi suwarul makkiya cikin surori waɗanda suke na maka wa qala Allah ta'ala ya ce duk abin da kuka gani na rashin jin daɗi duk abin da kuka gani ku kuka da kanku halin da aka tsinci kai dai na wani zarge-zarge farko kai ne da zarar kana ture laifin kana ganin ba kai bane har yanzu baka gane matsalar kuma har yanzu baka shirya fita daga matsalar tunda kana jin ba kai bane matsalar wanin ka ne Allah madaukakin sarki ya bada irin waɗannan misalan cikin surori da dama na makiya. Allah ya ce wa ma asabakum min musibati. Duk abin da ya same ku na wata musiba, fa bima kasabat aydikum hannunku ne ya ja muku. Ku ga jawo aikin ku ne ya ja muku. Halin da muke ciki a Najeriya halin mu ne ya ja mana. Saboda haka matsalar ba na canjin shugaba bane da shugaba ai mun sha caccanzawa mu ce wannan bai iya ba ya wahalar da mu mu kawo bari a bari mu sake canza shi mu kawo wani matsalar ba ta canji bane matsalar kul huwa min indi anfusikum in dai ba zan gyara ba baka gyara ba ba ta gyara ba ba su gyara ba to kawai har yanzu muna ta da wurwura ne guri guda Allah ta'ala gashi ya ce wa ma asabakum min musibati duk musibata ta same ku a gidanka ne a kasuwancinka ne a ofis ɗinka ne a ƙasa ne fa bima kasabat aydikum fa bima kasabat aydikum ku daina wani cewa su wane ne su wane ne su wane ne fa bima kasabat aydikum Allah ya ce wa ya'fu an kafi yana yin afuwa ba da yawa yanzu ba dan Allah yana mana afuwa da yawa ba ko wannan halin da muke ciki da ya wuce haka wannan duk halin da muke ciki na wahalhalun nan ko Allah yana mana afuwa da yawa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha lid-dabba inda da mun yi makama me yake da yanzu ba kowa wannan duk cikin afuwar Allah ne da rahamarsa da tausayinsa wai ko za mu koma wannan talaucin wannan matsin wannan rashin tsaron wannan zaluncin shugabannin duk da kake ta kallo ba bi ma kasa bada aiki ku kuma mun ba ku gyara ba ko mun ba mu gyara ba ko to ba 2000 Allah ya kiyaye ba 2027 ake ta hari ba ai wata duk mun hahare ta kuma mun yi zaton za a samu canji kuma dai duk gashi nan dai kullum in an zo sai kaji sai kaji an ce rahimallahu naddasan awwal duk wanda ya zo kun ya tafi ana wai wai kai kai wannan musiba wannan da ya tafi in wani ya zo sai a ce shi ne yanzu mu so muke mai da mu ma inda ya karfe mu a wajen wancan rahimallahu naddasan awwal kenan to sai yaushe za mu daina wani aibata juna sai yaushe za mu daina zage-zage sai yaushe za mu daina cin mutuncin juna yaushe har yanzu mun kasa wayewa mun kasa gane matsalan nan ne ayoyin alkur'ani suna ta fito mana da matsalolin nan suna ta nuna mana ga inda matsalar take amma ina kau da kai kai ma ka kau da kai in za ka kwana dubu kana zagin shugaba me zai canza banda ma ya ƙara bujirewa ba wani canji da za ka kawo a irin wannan canjin shine kai ma ka yadda ah, nawa ka canza ka ɗauko wani wanda kake ganin shi zai maka abin da ya kamata shi waye zai zama ɗan gwandayen to kaga ashe ba daga canjin mu abin nan bane saboda haka mu ne za mu canza kawuna mu sai Allah ta'ala ya kawo mana canji inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa qala ta'ala suratu shura wa qala ta'ala Allah ta'ala ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka kyakkyawa daga Allah ne. akwai abin da kaiwa Allah Allah ta'ala ya saka maka wa ma asabaka min sayyi'atin duk abin da ya same ka na mummuna fa min nafsika kai ka ja kanka na fata an gane duk abin da ya same ka wanda yake ba mai daɗi ba to ka- karka karka karka karka jingina shi zuwa ga Allah halin da ake ciki a Najeriya karka ce Allah inda halin da ake ciki mai daɗi ne sai mu ce fa min Allah amma tunda halin ana karɓar gashi ba dai daɗi al'amuran sun cakule sun cakuɗe sun dagule ba daɗi ba daɗaɗa to wannan fa min nafsik ni ne na jawo kai ne ka jawo in ji wa in ji Allah suratul nisa'i aya ta 79 fa ni'matu fadluhu ita ni'ima an ka ganta falalarsa ce wasayyi'atu adluhu mummuna kuma adalcin sa ne yanzu abin da ka cancanci Allah ya maka kenan shine ake maka a Najeriya Allah ya sa karatun bai maka nauyi ba in ka ga al'amura a yanda ake ban canza ba baka canza ba al'amura ka dan samu wani sauki ko sa'ida wannan falala ce Allah ta'ala ne ya ga dama ya mana falala amma ka ki gyarawa a saukan maka da musiba irin wannan adalci ya kai ba Allah bai zalunce ka ba shi yasa sai yake cewa fa ni'matu fadl in ka ga ni'ima to wannan falala ce daga Allah wasayyi'atu adlu in ka ga mummuna kuma wannan adalci ne na Allah wa khatama al-ayata bi qawli Allah sai ya rufe ayat da fadin sa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai ba da qawlihi bayan fadin sa huwa min indi anfusikum wannan abu da ya same ku kultum anna hadha wannan hali da muke ciki daga ina wannan musiba take su waye suka ja Allah ya ce kul huwa min indi anfusikum ku kuka jawo kanku ba daga ko ina take ba ku ne matsalar matsalar ba daga wani waje take ba daga gare ku take in ji Allah madaukakin sarki i'laman bi umumi qudratihi ma adli wannan sabida shelantawa bi umumi qudratihi da gamewar iko na Allah madaukakin sarki ma adlihi tare da adalcinsa fa fihi ithbatul qadar a cikin wannan aya akwai tabbatar da kaddara was sabab da kuma sababi fa adafa sababa ila nufusikum sai Allah ya jingina sababin zuwa ga kawunan wa umumul qud wa umumul qudrati ila nafsi ita kuma gamewar kudura sai ya jingina zuwa ga kansa kaga da yazo sai ce wa ma asabakum min sa- abin nan da yake cewa awalan ma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum kaga wannan sababin abin da kuka tsinci kanku sababin ku kuka jawo shi amma kuma kaddarar ku shiga cikin hakan daga Allah ce shi yasa sai Allah ya rufe ayat da inna Allah ala kulli shay'in qadir فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي إبطال القدر كذا فالأول نفرقه ينفي الجبر ينا روشي دكما كوري أكيد الجبرية والثاني جبا تبيو ينفي إبطال القدر ينا كوري أكيد نن تروشي قدر كذا أقوي سببين akwai kuma kaddara sababin ni ne ko kai ne kaddara kuma daga Allah take an gane ko to a wannan gaba sababin abin da ya faru ku ne wannan ana kore maka aqidar jabariya su ne suke cewa ba wannan duk abin da ka gani Allah ne ya kawo ba ka da hannu a ciki haka Allah ya ga dama wannan aqidar jabariya ce a ce halin da muke ciki ba laifin mu a ciki wannan jabariyanci ne ina fata an gane to sannan kuma kadariyanci shine a ce duk abin da ya faru ba ruwan Allah kai ne a ce to wannan haka dai Allah ya kaddara mu kibin Allah shi kuma ya mana sakai da ja ba ruwan Allah ba ruwan Allah to wannan su kuma yan ba kaddara ce su ake kira kadariya su ba su yarda da kaddara kamar yadda muka sha ba da misali su suna ganin kawai mun ga dama za mu iya ƙasar nan za ta iya koma yadda muke so da aka zama ta abin da take kawai mu mu faruwan Allah wannan kadariya ke nabi da aka baka da kuɗi kai ka ji a kanka ba ruwan Allah su kuma wancan suka ce a talauci da kake fama da shi haka Allah ya kaddara ko ka tashi ba bukatar ma ka tashi ka nema su sun kore sababi su sun ce ba wani sababi ya kawai haka kawai kai zaman ka in ya ga dama zai baka bai ga dama ko ka tashi ka nemo ba baka ne su kuma wanda suka ce tashi ka nema na fata gani babu kaddarar Allah a tattare da kai to shi sa sai yake malam yake cewa wancan na farkon yamfil jabar wannan na biyun kuma yamfi ibdalan qadar فهو مشاكل قولا wannan yayi kama da fadin Allah ta'ala liman sha'a minkum an yastaqima wanda duk yaga dama a cikin ku yabi miƙaƙiyar hanya wanda duk yaga dama a cikin ku yabi miƙaƙiyar hanya wa ma sha'una, amma fa ba za ku ga dama ba illa an yasha Allahu rabbul alamin sai fa in ubangijin talikai ya ga dama kaga wannan yayi kama da wancan kaga abu biyu aka ga ma anan akwai bin sababi akwai kuma yadda da kaddara kaga gaba farko ce aka yi liman sha'a minkum an yastaqima kaga kana da mashi'a Allah shi ma yana da mashi'a sai Allah ya ce wanda ya ga dama a cikin ku ya tashi ya bin miƙaƙƙen tafarki amma fa ba za ku iya bin miƙaƙƙen tafarki ba sai Allah ya ga dama kaga ba a hana ka bin miƙaƙƙen tafarki amma ko ka nufi ka bin miƙaƙƙen tafarki sai Allah ya so ka bin miƙaƙƙen tafarki sannan za ka bi kaga abubuwa ne guda biyu akwai asbab akwai kuma alqadar suratu takwir aya ta 28 zuwa 29 wa fi dhikri qudratihi nuqtatun latifatun akwai wata hikima da ma'ana mai zurfi da ya kamata a lura a nan cikin ambaton ƙudurar Allah da Allah ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir akwai wata hikima da ma'ana mai zurfi da ya kamata a kula ko a lura da ita cikin ambatan kudurar da Allah ya yi a nan inna Allah ala kulli shay'in qadir wa hiya shine anna hadha al-amra bi yadi al'amarin nan a hannun Allah yake fala tadlubu kashfa amsalihi min ghairi kar ku nemi yare irin wannan musibin daga wajen waninsa wa kashafa hadha wa wadahahu bi qawli Allah yayi bayanin haka ya kuma fayyace hakan bi qawlihi da fadin sa wa ma asabakum abin nan da ya same ku yawmal taqal jam'ani ranar haduwar kungiyoyin nan guda biyu fa bi idnillahi da izinin Allah kaga wannan ya tabbatar maka da haka wa ma asabakum yawmal taqal jam'an fa bi idnillah وهو الإذن الكوني القدري amma kuma wannan izinin abin da ya same ku ranar da jama'ar musulmi ɓangaren musulmi suka haɗu da ɓangaren kafirai wannan haɗuwar abin da ya same ku ranar haɗuwar ya same ku ne da izinin Allah amma wani irin izini izini kauni kadari ba uzuri ba izini kauni shar'i ba ba izini shar'i ba izini kauni alkadari wato wannan abu ya faru ne da izinin Allah wa huwa al-idhnul kauni shine izinin Allah madaukakin sarki al-kauni wanda ya shafi abin da yake faruwa a duniyar nan na kaddararsa na izinin Allah na abin da ke faruwa a cikin duniyar nan na kaddararsa in ka bi ka'idoji da dokoki iri kaza ka samu kaza in ka saba wannan ka'idar da dokokin ka rasa abu kaza wannan shine kauni alqadar kuma akbar an hikimati hadha taqdir sana Allah ta'ala sai ya bada labari game da hikimar wannan kaddarawar wa huwa shine an ya'lama almu'minina min almunafiqina ilma iyani wato shine Allah ta'ala ya kaddara ko ya so an yi alamal muminina ya bayyanar da muminai a gane su minal munafiqina a kuma gane munafukai ilma iyanin abinda ake iya gani a zahiri Allah ta'ala ya so haka domin da ba a yi yakin Uhud ko da abinda ya faru a Uhud bai faru ba to da haka munafukai za su ci gaba da ha'inta muminai su shige cikinsu a zuwan da abu ɗaya ne amma yakin uhudu sai ya zama wato abin da ya faru sai ya zama bankaɗa da tonan siriri tsakanin ainihin wato munafukai domin Allah ta'ala ya haka ya ce don ya fayyanar wa muminai suwaye munafukai kuma su gansu kuru-kuru a zahiri fatakallama almunafiquna bima fi nufusihim shi yasa munafikai suka dinga faɗin abin da suke ciki a cikin zukatansu suka dinga wato faɗin abin da ke cikin zuciyarsu wannan sai ka ji ya ga dan uwansa kai ni ba wallahi wallahi da da na san abin nan haka zai kasance da ban fito yakin nan kai ni fa da ba fa da ni yakin nan fito ba na so in suna ne abin da ya gagara kaza sai suka dinga faffada suna suka dinga fallasa kawunan su shine ma'ana fatakallamal munafiquna bima fi nufusihim munafukai suka dinga faɗin abin da ke cikin zuciyarsu fa sami'ahul mu'minuna karaf sai mu'mine suka dinga ji a sai kana zaune kana zaune bai san kana zaune ba sai sai ka je yana ga dan uwansa munafiki gashi gashi wa sami'u raddallahi alaihim kuma sun saurari raddin da Allah ta'ala yayi musu yayi akan su wa arafu mu'addan nifaqi kuma suka gane abinda munafurci ke haifarwa wa ma ya ƙulu ilaihi da abinda yake jawowa a ƙarshe. Wannan aka gani. Walillahi kan min hikimace, Allah ne kaɗai ya san hikimar da take fi dimni hadihil ce. Allah ne kaɗai ya san hikimar da take cikin wannan kissa ta Uhudu. wa ni'imatin Allah ne kadai ya san ni'imar da ke cikin faruwar abin da ya faru a yakin Uhud wa kan fiha min tahdhirin wa irshad Allah ne kadai ya san irin hannunka wato irin jan kunne da gargadi wa irshadin da hannunka mai sanda da ke cikin wannan kissa ta Uhud thumma azzahu ma'amman qutila minhu sai kuma Allah ya dawo yana kwantar musu da hankali yana rarrashin muminai game da wanda aka karkashe musu a hasana ta'aziyatin mafi kyawun rarrashi Allah ta'ala ya dinga yi musu fa qala sai ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kar ku taba tsammanin waɗanda aka kashe su cikin tafarkin Allah matattu ne bal Allah ya ce ko kaɗan a hayaƙun rayayyu ne inda rabbihim yurzaquna suna can ana azurta su wajen ubangijinsu da kaga kenan ka tuna an kashe babbanka an kashe babanka an kashe ɗanka ko an kashe ƙaninka ko wani wanka ko kaza ko kaza ko an kashe mata miji sai Allah ta'ala kuma ya dawo yana rarrashin mu'mine game da wanda aka karkashe a yakin Uhud sai yake cewa wala tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun al-ayat wa jama'a lahum bayna al-hayati ad-da'ima kaga anan wa'inda suka mutu din nan sai Allah ya hada musu tsakanin rayuwa madawwamiya wal qurbi minhu da kuma samun kusanci da shi wa annahum indahu kuma su sani su suna wurin Allah kurayayyin da aka kashe muku ƴan uwa ko aminai ko abokanku to ku sani wanda aka karkashe muku suna can wajen Allah to wanda yake wurin Allah kuma ai ba a sa ran yana cikin wani mawuyacin hali Allah madaukakin sarki ya ce suna da rayuwa duk madawwamiya ku kuke ganin sun mutu amma Allah ya ce a haya sannan sun samu kusancin Allah sannan kuma suna wurinsa wa jarayanar wa jarayanar rizqil mustamirri alaihim banda kuma arziki mai dorewa da yake gudana a kansu wa'annan wayanda suka yi mutuwar shahada akwai arziki marar yankewa mai dorewa da yake ta gudana a kansu wa farahuhum bima atahum min fadli da farin cikin su da murnar da suke ciki dangane da abin da Allah ya ba su na falalarsa wa huwa fawqa rida wanda abin da Allah ya ba su wane yarda ya wuce yarda wastibsharuhum da kuma bushara da suka dinga yi bi ikhwanihim ga ‘yan uwansu allazina fi jima'ihim bihim waɗanda suna cikin jama'arsu suna tare da su, yatimmu sururuhum wanda farin cikinsu yana ƙara zama cikakke wa na'imuhum da ni'imarsu wasu bisharuhum da bishararsu bima yujaddidu lahum da abin da yujaddidu lahum yake sabunta yake zama sabo gare su kunna wakatin a kowane lokaci min ni'amihi na ni'imomin Allah wa karamatihi da kuma karamcin Allah subhanahu wa ta'ala. Da aka kenan su waɗanda ba su mutu ba, wayancan da suka mutu suna ce musu bishara ta hanyar nan mai bullewa ce ku biyo ta. Suna ce musu bishara game da irin abin da Allah ya musu na tagomashi na falala. Suna ce musu wannan hanya tamu mu kuma kanmu kullum ni'ima zamantowa zama sabuwa take a tattare da mu da kuma karamcin Allah. وذكرهم سبحانه في هذه المهنة الله سبحانه وتعالى sai kuma ya sake wato wa'azantarwa da tunatar da su game da wannan jarabawa bima huwa min a'zami ni'amihi alaihim da abinda shine mafi girman ni'imar da Allah ta'ala ya musu allati law qabalu biha wadda da za su fuskanci kullu mihnatin kowace irin jarabawa da suka shiga biha da wannan ni'imar da Allah ya musu tanalihum wato wannan wato jarabawa tanalihum da ta same su wa baliyatun da wannan musiba da ta same su inda za su kwatanta ta su kuma fuskance ta da wannan ni'ima da Allah ta'ala ya musu latanashad fi jambi hadhihi ni'ima to da gaba ɗayanta ta lalace ita wannan jarabawar ita kanta jarabawar da aka yi musu da ta ɓace ga baki ɗayanta in an kwatanta da ni'imar da Allah ya musu. Ai an karkashe wasu su a cikin yakin Uhudu, wasu su an jikkata su banda gam ba da gamin da suka shiga ciki. To in kun a hannu guda dukkan jarabawar da suka shiga inda za su kwatanta ta da wannan ni'imar da Allah ya musu to da wannan ni'imar ta isa ta ainihin lalata ko kuma ta kawar da dukkan wata jarabawa da suka shiga a can. ma'ana Allah madaukakin sarki yana kuma tunatar da su irin falalar da ya yi musu da ni'imar da ya yi musu to ko haɗi ba za ma a haɗa ta da jarabawar da suka shiga ba domin in suka tuna ni'imar da Allah ya musu to za ma su mance da sun shiga cikin jarabawa an karkashe wasu daga cikinsu da sauransu an gane ko wata ni'ima ce wa hiya irsalu rasulin min anfusihim wannan ni'ima in suka tuna ta kawai aiko manzan Allah daga cikinsu, wannan ya wadatar kawai, ya fi sai ya goge dukkan wata jarabawa da suka shiga. Ma'ana ka kasance cikin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan wani zaɓi ne fa na musamman fa. Inda Allah ya ga dama sai ya yoka cikin al'umman wani annabi ba wannan annabi ba farin jakada sallallahu Alaihi wasallam. kuma da aka yi ka cikin al'ummarsa ka zama cikin ummatul ijaba ka amsa kiran manzon Allah kana kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ni'imar ita kadai talaucin da kake ciki wannan ni'imar ta wanke shi rashin lafiya da kake fama da ita aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ya isa ya wanke maka waccan damuwar halin duk da kake ciki na kunci in ka tuno kana cikin mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya isa ya wanke maka duk wata damuwa da kake ciki ita ce ni'imar da ibn al-qayyim yake cewa dukkan jarabawa da mutum ya shiga in ya tuna da wannan ni'imar to wannan ni'imar ta goge dukkan wata masifa wata ni'ima ce wanda sai ce hiya irsalu rasuli aiko wani farin jakada na musamman min anfusihim daga cikinsu wa kullu baniyatin ba'da hadha alkhair alazim duk wani bala'i bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wannan alkhairi mai girma amrun yasirun jiddan an gane ko duk wata musiba in dai bata shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai sauki ce ko kun fahimci wannan shi za ke cewa kullu baniyati dukkan wani bala'i ba'ada hadha alkhair alazim in dai bai shafi wannan alkhairi mai girma ba amrun yasirun jiddan al'amari ne mai sauki kwarai da gaske fi jambi hadha alkhair alkathir in ka kwatanta shi da wannan alheri mai tarin yawa فأعلمهم أن سبب المصيبة من عند أنفسهم sai Allah ta'ala ya sanar da su dalilin wannan musiba da suka shiga wannan abu ya faru ne ta ɓangaren su li yahzaru dan su hattara wa annaha bi qadarihi kuma ta faru ne su ne sababin amma da kaddarawar Allah li yuwahhidu dan su kadaita shi wa yattakilu su dogara da shi وأخبرهم بما له فيها من الحكم sannan Allah ta'ala ya labarta musu abin da ke tattare da hakan a ciki na hikima ne Allah ya tahimuhu min fi fadlihi wa qadarihi dan kar su zo su dinga zargin Allah madaukakin sarki cikin falalarsa da kuma kaddararsa wal yata'arrafa ilaihim bi anwa'i asma'ihi wa sifati kuma dan Allah ta'ala ya sanar da su kansa shine wal yata'arrafa ilaihim don ya sanar da su kansa bi anwayi asma'ihi ta hanyoyi daban-daban na sunayensa wasu fatihi da sufofinsa wasallahun huwa a azamu kafaran wasallahun sannan kuma ya nuna musu abin da ya fi muhimmanci Allah ya nuna musu abin da ya fi muhimmanci wanda huwa a azamu kafaran shi ya fi girman al'amari mimma fatahum saboda abin da suka rasa minan nasar wal ganima tunda dai manzon Allah ya dawo gida ai wannan ya goge duk ganima da basu samu ba sabuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta goge wannan nasara da basu samu ba nasarar dawowar manzon Allah cikin su ita kadai ta wanke wancan rasuwar mutuwar da wasu suka yi suka yi shahada ƴan uwansu suka rasa su iyalansu suka rasa su iyayensu suka rasa su dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin garin Madina duk ya wanke wancan wa azzahum an qatalahum shi sa Allah ya kwantar musu da hankali game da wanda aka karkashe musu li yunafisuhum fihi dan su ci gaba da gasa da rige-rige fihi cikin irin abin da ya samu wa'ancan su ma ya same su wala ya hazanu alaihim kada su ci gaba da yin bakin ciki akan abin da ya safo ya shafo yancan wanda suka yi shahada falahu alhamdu bima huwa ahad godiya ta tabbata ga Allah da dukkan abin da ya dace da shi wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa azza wa jal kuma kaman yanda ya dace da karamcin fuskar Allah mai girma da daukaka sai mu tashi fasulun insha Allah mun zo kan gaba ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun cikin harshe Allah ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله